بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Alhamis, 22 ga watan Jumada Thani, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ɗaya ga watan Mai, shekara ta dubu biyu da sha uku. ci gaba da karatun littafin al'intisar lissahabi wal'al ministira'atis samawi abdal alkismul awwal arraddu alaihi fi kitabihi thumma hatadait tarifu Dr. ibrahim bin amir arruhaili allah madaukin sarki yi mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a je malam ya ɗauko mana bayanai mai matuƙan mahimmanci dangane da abubuwan da ya faru a tsakanin sahabbai wanda wannan abun bai sa sahabbai sun manta matsayinsu da kuma matsayin 'yan uwansu ba wannan bai rufe idan sahabi e ta faɗin maganganu sakamakon ɓacin rai ba su sahabbai suna kallon menene asalin abin da ya haɗa su ba abin da zai raba su ba idan addini ya haɗa ka da mutum in dai kai addinin dama can kake ba shirme ba tambaya a nan wai ya bar addinin ne a'a to amma yanzu menene zai raba ku a harka ne na kasuwa to dama can ba addini kake yi ba dama kana addini ne domin kasuwan shi yasa da kasuwan za ta samu matsala sai rayuwan da addinin gaba ɗaya sai ya samu matsala su sabai ba haka suke yi ba asali musulunci ya hada su to sai wata fahimta ta shigo su shine dangane da kisan gillan da aka yi masayidina Uthman to lokacin da wannan abin da ya shigo su ya shigo su din sai suka natsu tare da sun samu saɓani amma kuma wannan bai sa sun ma 'yan uwansu mummunan zato ba mun gano wannan da kyau ko to malai ta mana bayanan irin maganganun sahabbai isu isu sai ce bal kana yashhadu kullum minhum li akhihi bima huwa alaihi su sahabbai kowane ɗaya daga cikinsu yana bayyanar da abin da ya tabbatar ɗan uwan shi yana da shi min al-fadli na falala bai ɓoye falalan ɗan uwan shi saboda wai sun samu saɓani wasabaki ilal islam da kuma irin darajan da suke ganin junansu na da shi na duk wanda ya riga ka musulunci to suna ba shi wannan matsayin da Allah maɗaukin sarki ya ba shi yanzu mu'awiya ya yi rigima da sayyidina ali amma ali ya riga mu'awiya shiga musulunci to mu'awiya ya furta ya yadda ya gamsu ya amintu cewa fa sayyidina ali yana gaba da shi wajen komi bai taba boye wannan ba ya bayyana falalan shi da darajar shi da hukakan shi da ficen shi da komi to haka ake son yanzu idan abin rashin fahimta da jituwa ya faru tsakaninka da ɗan uwanka ka natsu mun gano wannan da kyau ko ko da a yanzu ranka ya ɓaci ka yanke shawara cewa har abada ba za ka ƙara hudda da wana ba to ka natsi still domin annabi yana cewa ahabib habibaka haunan ma asa an ya kuna baghidaka yawman ma ka so masoyinka da taka tsantsan zai iya zama makiyinka watan wata rana bagid baghidaka haunan ma ki makiyinka da taka tsantsan asa an ya kuna habibaka yawman ma ana nan zai iya zama masoyinka watan wata rana duk abin da za ka yi ka rika cizawa kana horawa ka ba a hankali jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan abin da ya faru tsakanin sahabbai yana shiryar da mu akan haka malai yace wa haza la amrullahi huwal fadlu malai yace ina muku rantsuwa da Allah kun ga wannan abun shine kade falala shine kade daukaka wannan ne kade mutunci wannan shine musuluncin da annabi ya zo da shi fa innal insafa indal khusumati azizun mutum ya zama yana da adalci a yayin da abun husuma ya taso wannan abu ne mai wahala in ana zaune kalau abu ne mai sauƙi ka faɗi darajar mutum ka faɗi ɗaukakan shi ka faɗi alheri alherin da ke tattare da shi amma bari a nan ne za ka gane masoyinka da maƙiyinka bari rashin jituwa ya taso ina fata mun gane wannan da kyau lokacin ne za ka gane ina ne aka kwana ina ne aka tashi to shi ne sai mala yake cewa wahuwa finnasi kalilun masu iya kiyaye wannan matsayin ko cikin mutane 'yan kaɗan ne illa liman alad darajatuhum fil iman sai fa waɗanda imaninsu darajan imanin ya zama yana sama yana ƙoli-ƙoli kun ga waɗannan su ne kaɗai suke iya manajin crisis idan abu ya taso suke iya natsuwa su kalli abin da idan basira irin waɗannan ne kaɗai suke in ba imaninka ya kai matuƙa ba ba ka iyawa rai na ɓaci sai hankali ya gushe duk wani mutunci da alkhairin da ya taba gabatuwa a baya sai mutum duk ya manta mun gano wannan da ke ku ya ta aikace aikace na banza ya ta maganganu na iska ko ba komai ke haifar da wannan ba raunin imani ne kuma wanda mala ya faɗi kenan amma mutumin da imanin shi ya kai sama ko to matsala na samu irin wannan na rashin jituwa domin kashi ɗari bisa ɗari na waɗannan abubuwan shaɗan ke haifar da su to idan kai bawan Allah ne mai imani imanin ka yi ƙarfi sai Qur'ani ya ce idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru irin wannan matsalan na tasowa sai ka tuna Allah ka tuno abubuwa iri-iri kuna fahimtar wannan da kyau ko amma mutane ba haka suke ba su sahabbai sun kiyaye wannan wa zakkallahu nufusahum wa tahharahum min ash-shahawat sai kuma waɗanda imaninsu ya zama madaukaki ne sannan kuma Allah ya tsarkake rayukan su daga dauda ta sha'awa in kuka samu karatun littafin da muke na ighasatul hafan akwai fitnatu shahawat wanda idan kwaɗayi ya shiga zuciyar mutum yana son kuɗi yana son ɗaukaka yana neman mulki yana neman suna kun ga waɗannan bala'o'in fitnati shahawat ke haifar da su idan mutum rufewa yake gam wannan fitnati shahawat ita ce annabiyin musalta ta in ta shiga harkan addini to wanda yake da fitnati shahawat a wannan fagen to yana ma addini ɓanna irin ɓannan da mayunwacin zaki yake magarken awaki na farko da suke taro jida ya karere wasu ya firgita wasu ya kashe wasu kuma shi ɗan abin da zai amfana da shi ba yawa ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ka roƙi Allah Allah ya kiyaye ka da fitnatu shahawat wannan ne fa ta ja musailamatul kazzab yayi da awan annabtan ƙarya saboda yana sha'awan aji shi yana da sha'awan ɗaukaka yana son matsayi da abin duniya ai musulama musulmi ne aswad al'ansi musulmi ne ulaiha musulmi ne duk musulmai ne kawai sun ga cewa ya kamata ko lokaci ya yi to su ma a ce su masu fada aji ne kawai sai suka yi wa manzan Allah tawaye abin kamar wasa fa ya zama abin da ba ka zato yanzu mafi yawancinsu da suka mutu akan wannan mai amfanin baɗi ba rai sama da shekara dubu sun mutu yanzu kuma abin da suka fita suke fafatakan nema bai samu ba na fatan mun gano wannan da kyau duk hayaniyan da za ka yi duk wani abin da za ka yi bari Allah ya maka alkawarin cewa abin da kake nema ya samu ko bai samu amma kawai lalibe cikin duhu Allah madaukin sarki ya kiyaye shine sai yake cewa amsalu ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin sahaban annabi suna daga cikin waɗancan 'yan kaɗan ɗin allazi stafahumullahu bi ilmihi li suhbati nabiyhi wanda cikin ilimin Allah Allah ya zaɓi su sahabban nan su zama su ne sahabban annabin shi fa nas'alullaha an yarzuquna muhabbatahum muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya azarta mu ƙaunansu jami'an su duka, wa husnal adabi ma'ahum, Allah ya azarta mu kyautata ladabi dangane da haƙƙinsu, wa an yaji alana mimman ƙala fihim, kuma Allah ya sa mu zama daga cikin bayin da Allah ya yi magana da su dangane da haƙƙin sahabbai inda yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim kaga waɗanda suka zo a bayansu ya ƙolo na rabba na gafillana suna cewa ne ya Allah ka gafarta mana wali ikhwani na lalazina sabaƙuna bil iman kuma haka ya Allah ka gafarta ma ‘yan uwanmu da suka riga mu da imani wala ta ji alfi ƙulubina ghillan lillazina amanu Allah karka sanya gaba da ƙiyayya da ƙin juna a cikin zuciyarmu dangane da su. mun gano wannan da kyau ko don gani da duk mai imani lazi na amunu rabbana innaka ra'ufur rahim wa amma qaulul muallif to mala ya gama wancan magana ya koma ya dauko tijjani as-samawi shine muallif fi haqqi sahaba a inda ya zara alƙalamin shi yana magana dangane da haƙƙin sahabbai yana zargin sahabbai yana faɗin ƙarerai a kan sahabbai yake cewa wa humul lazina talafu fi tafsiri kitabillah duk matsalan da duniya ta tsinci kanta a ciki ba kowa ne suka sababar da wannan matsalan ba wai sahabbai ne suka jawo ta ta hanyar da suka dinga saɓani isu isu dangane da tafsirin alkur'ani wa ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da saɓanin da suke ta yi dangane da hadisan manzon Allah ya za a fassara su ya za a aiki da su ya matsayinsu yake wai sabai sun ta saɓani akan wannan wannan saɓanin nasu ya haifar da abin da ya faru na rarrabuwar musulmi da karkasuwarsu ƙungiyoyi-ƙungiyoyi a ƙidu daban-daban fakanatul mazahibu wal firaq yake cewa ba abin da ya haifar da waɗannan mazhabobi ya haifar da waɗannan ƙungiyoyi wal milal wal nihal da aƙidu da fahimta iri-iri kun gano wannan da kyau ko ba abin da ya haifar da wannan sai wancan saɓani na sahabban wa nash'ad min dhalika al madaris al madaris al kalamiyya wai saɓanin sahabbai ya haifar da makarantun ilmul kalam wal fikriya da makarantun waɗanda ake ce musu on masu aiki da ƙwaƙwalwansu ba nassi ba al-mukhtalifa waɗanda suka sha bamban da juna wa barazat falsafatun mutanawwi'a aka samu falsafofi iri-iri daban-daban suka bayyana kun ji zargin da ya ma sahabbai wai saɓanin da sahabbai suka yi isu isu wai shi ya haifar da waɗannan bala'o'in da kuke ji duka ila an ƙala tijani as-samawi bai tsaya ba har ya kai yana cewa fal muslimuna lam yanqasimu ai musulmi ba su karkasu ba walam yahtalifu ba samu sabani da junansu ba fi shay'in ga komi laula sahaba ba dan sahabbai da suka ja masu wannan sabanin ba wa kullu khilafin nasha'a wa yansha'u duk wani ya faru kuma ya haɓaka inna ma ya uri ila ikhtilafihim ko yana komawa ne zuwa ga sabanin da sahabbai suka samu kansa a ciki a zamaninsu kun ji zargin da ya masa abin manzon Allah ko idan karatu sama sama kai baka bincike kuma baka bin keke da keke ka tabbatar da abin da yake shine gaskiya wannan magana sai ka yarda da ita domin zaka ji an ce an samu sabani tsakanin sahabbai to kuma sai ce duk ƙungiyoyin ɓatan nan da kake ji da ganinsu to wannan saɓanin na sahabbai ya haifar da su to duk wanda ya magana kowa ne ne sai an je an yi bincike an yi taƙiƙinta shin wannan maganin da ya faɗi ta tabbata ba kawai mai faɗin magana ya faɗi magana kawai shi kenan sai a ta mai tafi a ce maganin da ya faɗi daidai ba ce a sai a yi bincike kuna ganewa shi ne sai mala ya ce fajawabuhu an san da za a ba shi dangane da sakin bakin da ya a nan an na haza min akbar talbis wa tamwih wannan ƙarya ne da ƙoƙarin cuɗawa mutane ƙarya da gaskiya da yaudararsu da ba su abu a hagungunce والثاني عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالك والثاني على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم به هم منه براء wannan zargi da ya jefa a kan sahabban annabi wanda su sahabbai kubutattu ne kan wannan zargin to ba daidai ba ne mala ya ce fama yun kalo an sahabatin min ikhtilafi fi tafsir ba gaskiya ne ba tijjani as-samawi ya faɗi cewa wai sahabbai su ne suke saɓani wajen fassarar alkur'ani ba wani saɓanin da aka samo a duniyar sahabbai dangane da fassarar alkur'ani ƙarya yake wa fi fahmi ba'd al-ahadis kuma ba su wani saɓani wajen fahimtar wasu hadisai ba ولم يترتب عليه ما ذكر من نشأة الفرق والمدارس abubuwan da ya faɗa cewa wai saɓanin sahabbai ne ya haifar da irin waɗannan ƙungiyoyi da suka karkasu da makarantu daban-daban alkalamiyya na ilmul kalam wal falsafatil mutanawwi'a da falsafofi iri-iri ba abin da ya faɗi ba kenan malace duk wannan abin da ya faɗi ƙarya ne ƙage ne da sharri ya masaban manzon Allah kawai wazalika anna al-ikhtilaf yanqasimu ila qismain idan aka ce saɓani wajen fassara da wajen fahimta da wajen aiki da tunani duk waɗannan abubuwa jama'a suna kasuwa gida biyu ne ikhtilafu tanawwu'i saɓani na nau'i mun gano wannan da kyau ko wa ikhtilafi tadad da saɓani na cin karo akwai saɓani na nau'i shine ka zo kai fassara ka ce zu wannan ya ce yaka wannan ya ce taho kun gano wannan da ke ku wannan duk abu nawa ne sai a ce an samu sabani wannan ikhtilafu tanawwu'i kenan tashi miƙe wannan ikhtilafu menene tanawwu'i da tashi da miƙe din menene duk abu ɗaya ne amma tashi zauna wannan ikhtilafi menene tadat karo suke da juna to duk wani sabanin da za a ce na fassarar Kur'ani ko hadisi wanda sahabbai suka yi to ikhtilafu tanawwu'i ne wajen fassara ne kowa da abin da yake fassara da shi ina fatan mun gano wannan da kyau wani ya ce adiko wani ya ce kallabi wani ya ce fatala wani ya ce dan kwali duk wannan menene wannan ikhtilafu tadad ne ikhtilafu tanawwu'i ne kowa da abin da yake fassara ina fata mun gano wannan da kyau to shine sai malai yake cewa ka karanta littafin majmu'ul fatawa a juz'i na shida shafi na 58 inda yake cewa galibu ma yunqalu anis sahaba mafi rinjayen abin da aka ba da labari dangane da sahabbai fi tafsir ba'adul ayat da suka zo fassara wasu ayoyi min babi ikhtilafu tanawwu'i wannan yana da alaka da ikhtilaf ne sabani ne na nau'i ikhtilafi tadat ba wai sabani ne na cin karo da juna ba kama bayyana zalika shekul islam ibn taymiya rahimahullah kamar yadda ibn taymiya ya cikakken bayani akan wannan matsala a cikin littafin shi ƙala ga abin da yake cewa alkhilaf baina salaf fi tafsir qalilun saɓani da magabata suka yi wajen tafsirin alkur'ani abu ne ɗan kaɗan wa khilafuhum fil ahkami aktharun min khilafihim fi tafsir saɓanin da ma suka yi dangane da abin da ya shafi wasu hukunce hukunce kun gano wannan da kyau ko hukunci na sallah hukunci na kaza wannan yana da yawa in ka kwatanta shi da saɓani wajen tafsiri wa galibu ma ya sihu anhum mafi rinjayen abin da ya tabbata ya inganta ma sun yi ɗin min alkhilaf na saɓanin yarjo ila ikhtilafu tanawwu'i yana komawa zuwa ga saɓani ne na tanawwu'i ku tsaya ma kalli maganar da mala yake cewa in ma abin da ake dangantawan ya inganta zuwa gare su mafi aksarin abin da ake dangantawa zuwa gare su jama'a bai inganta daga gare su ba mafi yawanci to wanda ya inganta ma in ka kalle sai ga ikhtilafu tanawwu'i ne ba ikhtilafu tadad ba in ga je ka samu masu zagin sabai a haka in ga ce akwai ikhtilafu tanawwu akwai ikhtilafu tadad zai ce eh bai ma san wannan ba amma an gaya mashi wajen lacca ya zo yana faɗi ka karanta muqaddima fi usul tafsir a shafi na goma thumma zakara rahimahullah sannan sai ibnu taymiya ya ambaci cewa annal ikhtilaf at-tanawwu yarju ila amrayni to shi ikhtilafu at-tanawwu din ma to yana koma zuwa ga al'amura ne guda biyu jama'a bu gane haka ake karatu haka ake ilimi in ka samu waɗannan ilimin ka goge ko duk wanda zai zo maka da hayaniya ko da ba a harkan karatu ba ne za ka iya tafi da shi in kana da natsuwa ina fatan mun gane abin da ke taimakawa mutum ya samu ilimi sosai kuma ilimin ya amfana da shi har amfana wallahi bacin ikhlasi to jama'a akwai natsuwa a cikin shi tabbiyancin mutane ba sa samun natsuwa mala ce al'awwal na farko an yi abbira kullu wahidin min salaf bi ibarat bi ibaratin ghairi ibarati sahibihi idan aka zo da abu ne kowanne daga cikin magabata akwai wanda yanda lahajin shi da yanda fahimtar shi zai iya fassara wannan abu mun gano wannan da kyau ku kowa da yanda zai kalla abu ɗaya zaka aji in ka ce mutane su ma bayani kowa sai zo maka da bayanin wannan abun kuma bayanin ba fa yana cin karo da juna ba ne ci gaba ne da bayanin wancan mun gano wannan da kyau ku idan aka ce a takawa wani zai ce takawa tsoron Allah wani ya ce taka tsantsan wajen bin Allah wani ya ce tsantseni wajen kiyaye dokokin Allah duk wannan menene abu ɗaya ne amma fassaran kalmomin ɗaya ne an samu tanawu'i wajen fassara abinda kowa yake son ya bayani a kan shi ina fatan mun gane to wai irin wannan ne in suka ɗauko sai ce ka gani ko me kun sa haɗu gaba ɗaya sai fassara ɗaya su sabon nan fa yadda ka san muke ɗauki mu hausawa yanzu yadda muke hausa kuma mu hausawa hausan mu ya sha bamban da juna haka fa su wasa abin nan suke da lahajoji iri-iri a ƙure shawon ma fa gida daban-daban ne da ma ƙureshincin akwai wani yaren ma na larabcin kuma daban da ƙureshinci shi ma haka ne ko ba haka bane yanzu akwai abin da munan mutanen zariya in mun fada in gaje kano ba haka suke fadin shi ba kaga ko hausan mu tafi kusa da su kana zuwa katsina sai ka ji kuma abin da suke fadi su kuma daban da za a ƙarasa daura sai ka ji su kuma suna fadin wannan abin daban to kar ka je yankin sokoto ina fatan mun gano wannan da kyau wannan kuma sai dai Allah ya ceto ka Allah kaɗai sa abin da zamfarawa ke faɗi abin da kabawa ke faɗi abin da sakkwatawa suke faɗi abu ɗaya in ka ɗauko daga kowa da yadda yake faɗin shi na ba ta mun gano wannan da kyau to i wannan ikhtilafu tazad ne ko ko ikhtilafu tanawwu eh tanawwi ne to waye shine wannan ya ɗauko sai ce wa ikhtilafu tazad ne Mala ya ce ta dillo ala ma'anan fil musamma gairar ma'anar ahar kowanne da irin ma'anan da yake ba abin ba irin ma'anan da ɗan uwan shi ba da ba ma'atti hadil musamma tare da abin da suke kira fadda abu ɗaya ne. Misali zalika, misalin wannan tafsiru tafsiruhum lisiratul mustaqim. Sabai da suka zo fassara menene asiratul mustaqim fa yaqulu ba'dhum wasu daga cikin suka ce bi annahu huwal qur'an ihdina siratal mustaqim suka ce qur'ani aw ittiba'il qur'an ko bin alqur'anin wa yaqulu akharu wani kuma sai ya ce huwal islam shine musulunci au dinul islam ko kuma addinin musulunci wa yaqulu akhar wani sai ya ce huwa sunnatu wal jamaa ihdinas siratal mustaqim shine as-sunnatu wal jamaa wa yaqulu akhar sai wani kuma ya ce tariqul ubudiyya hanyar bin Allah kamar yadda Allah yake so aw tariqul khawfi war raja'i wal hubbi sai ce a hanya ne na tsoron Allah da fata zuwa ga Allah da kuma ƙaunar Allah a wimtisalil ma'amur ko kuma bin yayi umarni wajtinabul mahzur da nisantan abin da Allah ya hana aw mutaba'atul kitabi wa sunna ko kuma bin alqur'ani da sunna aw al'amalu bi ta'atillah ko yi ma Allah biyayya aw nahwi hadhihi al-asma'i wal ibarat ko abin da ya kama da irin waɗannan sunaye da waɗannan ibarori yanzu wannan ikhtilafu tanawu'u ne koko ikhtilafu tadad akwai karo a cikin wannan fasaran to shine fa ake samuwa sabbi sun fassara alqur'ani da irin wannan shine kwaso yace wa wannan shi ya haifar da ikhtilafi da milal da firaq da ahawa da duk waɗannan abubuwa wai sakamakon sabanin sahabbai jama'ar annabi in mutum ya koma kawai daga jin magana sai ya gini akan da ya ci gaba ko zai zalunci mutane da yawa duk maganar da kaji kaje ka bincika kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ga mutum in bai da taƙiƙi akan abu in ya je leko wani abu kawai sai zo ta bayani duk sai ya gama bayanin sai kuma a waye gare bayanin nashi ba daidai ba ne Allah ya kiyaye athani na biyu mala ya ce an yadhkura kullu wahidin min salafi shine a samu daga cikin magabata kowa ya yi bayanin lismal am bi ba'adil anwa'ihi ala sabila tamthil akwai suna na abu na gaba ɗaya da aka za ka ce me kaza sai faɗa abin da ya fahimta na sunan da ake kiran wannan abin wancan ma an ce me kaza sai faɗi sunan da ya fahimta na sunan wannan abin wannan ba a ce mashi ikhtilafut tadat shi ma tanawwu'i ne malai ce wa tambihil mustami'i da ƙoƙarin faɗakar da mai saurarenka alan nau'i ya gane nau'in abin da ake nufi. La ala sabilil haddil mutabiki lil mahadud ba wai yana gaya maka dalla-dalla suna da siffan abin ba fi umumihi a gamamman bayani wa hususihi da kuma keɓantaccen bayanin shi. Mala ce misal ga misali sa'ilun a ajami a samu wani da bai jin larabci ya zo ya tambaya. sa'ala an musamma labzul khubzi sai zo ya bayanin sunan alkhubzu yanzu tukuna kafin mu ji anan aka ce alkhubzu me alkhubzu eh waina yanzu aka ce ma wani waina sai ce me waina sai a ce me masa mun gano wannan da kyau ko yanzu wannan alkhubzu in ka je wajen balarabe kaga gurasa ita ce alkhubzu ina fata mun gano wannan da kyau kaga biredi alkhubzi ne kaga hoce alkhubzi ne waina alkhubzi ne mashe alkhubzi ne jama'a mun gano wannan da kyau to yanzu misali in wanda ba balarabe bai ce me khubz fa'uriya ragifan sai aka nuna mashi abin da ya shafi a wani abin da kanawa ke ci gurasa waƙila lo aka ce haza wannan abin da ake nufi da khubzi kenan fal isharatu ila nau'in an mai ishara zuwa ga nau'in duk wanda kaga ana gasa shi irin wannan shi ake ce mai al khubzu la ila hazar ragif wahadahu ba wannan gurasan ne kadai al khubzu ba biredi ma khubzi ne mun gano wannan da kyau kun san wani abu da ake ce mishi al garagis shi ma khubzi ne ina ba ta mun gano wannan da kyau nuni ne zuwa ga me zuwa ga nau'i amma su da suke akwai kin Allah a ransu da suka dubi wannan kawai sai suka ce wai waɗannan abubuwan ne wai shi ya haifar da ƙungiyoyin irin su mu'tazila da kaza a irin wannan fasara inda aka san ƙarya ne da cin mutunci kawai a bakin su malai ce unzur muqaddima fi usul tafsir li shaykh al-islam ibn taymiya shafi na goma zuwa na sha biyu da majmu'ul fatawa a mujalladi na 13 shafi na 381 shafi na 382 jama'a mun gano wannan da kyau ku duk waɗannan bayanan a hankali mala yake bin ka yake maka su don ka tsaka fahimta kaga dai ƙaryan da ya faɗa yanzu ƙaryan ta bayyana ko bata bayyana ba ba ta ta bayyana haka a hankali sabai ba su suka haifar da waɗannan abubuwan ba hasali ma su sun yaƙi irin waɗannan miyagun aƙidin ne da suke bayyana Allah ya tsare mana imanin mu fasbanaka Allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum